من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 23 ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 17 ga watan 8 shekara ta 2025 muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu ali imran karatun da ya gabata mun tsaya daidai aya ta 188 yau za mu tashi kan aya ta 189 Allah mai girma da daukaka yace walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana ba da labari cewa mulkin sammai bakwai da mulkin kasai bakwai na Allah ne shi kadai wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah subhanahu wataala mai iko ne a bisa dukkan komi babu wani abu da yake gagaran Allah subhanahu wataala ai huwa al-malik me saboda ne ai huwa al-maliku lis-samawati wal-ardi wa ma fihima Allah subhanahu wataala shine mai mallakar sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai duka na Allah ne shi kadai baya da abokin tarayya a ciki min sa'ir asnafil khalq daga dukkanin nau'ukan halitta gaba daya dukkan kalolin halitta mutane aljannu mala'iku tsuntsaye dabbobi kwari gaba daya duk dangogin halitta gaba daya na Allah ne mallaka shi ne almutasarrifu fihim Allah ta'ala shine wanda yake jujjuyawa a cikin su bi kamalil qudra da cikakkiyan ikon shi yake juya su yadda ya ga dama yau lahiya gobe ba lahiya yau kana da gobe kada yau kana da rai gobe ba kada rai duka Allah ne yake cancanza mutane yadda ya ga dama yau kana samu gobe ka samu yau kana da iko gobe kuma wani ke da shi wa badi'i sun'a da kuma ainihi kayataccen aiki na Allah subhanahu wataala mai kayatarwa mai birgewa da shine Allah ta'ala yake caccanzawa a cikin su wala yamtani'u alaihi minhum ahadun babu wani wanda yake kiyama Allah a cikin su babu wani wanda Allah zai nufe shi da ciwo ya ce ba yarda ko kuma Allah ya nufin shi da lafiya ce bai yarda ba ko samu ko rishi ko dagawa ko ajewa ko badawa ko hanawa ya ce ya kiya Allah ya ce ka kawo ka ce baka badawa baka isa ba wala yu'jizuhu ahadun babu wani wanda yake ka samu Allah subhanahu wataala wanda Allah yake gajiyawa game da shi babu shi dukkan halittu gaba ɗaya kullun lahu qanituna dukkan su masu dukawa ne da da'a ga Allah subhanahu wataala kowa walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha duk wanda ke cikin sama da wanda yake cikin ƙasa yana bika wuya ga Allah subhanahu wataala ko yana so ko ba yaso Allah ka kara mana imani amin to sai Allah ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar samai bakwai da kasai bakwai wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sabanin dare da yini a samu bambanci dare ya yini tsawo ko kuma yini ya fi dare tsawo wannan bambancin da ake samu la ayatin li ulil albab lalle akwai alamomin da suke nuna ikon Allah ga masu hankali ya hankali yana ƙara imani idan ya kalli sama haka mai hankali yana ƙara imani ya kalli ƙasa ƙasa mai canye-canye mutane da yawa suna nan ƙarƙashinta ko ba haka ba ƙasa mai abubuwa ƙasa mai yawan bunƙasa duk wannan yana daga cikin abubuwan da yake kara ma mutum imani inda yana da hankali allazina masu hankali sai Allah ya ce su ne waɗanda ya koruna Allah kiyaman suke ambatan Allah subhanahu wataala suna tsaye wa ƙo'udan kuma suna zamne wa ala junubihim kuma suna ambatan Allah subhanahu wataala a bisa sasanninsu ana suna kwance ko suna kicingire suna ambatan Allah subhanahu wataala wa yatafakkaruna kuma suna ta tunani fi khalqis samawati wal ard a cikin halittar samai bakwai da kasai bakwai saji ana so ka zanki tunani cikin halittar da Allah ya masammai da kasai kai tunani a cikin su idan kai tunani a cikin su ka kalli girman su da fadin su da dadewar su wannan ya kara ma imani ba su taba lalacewa ba ba su taba tsayawa daga aiki ba kuma tun da ka tashi haka kaga ana yi yana wannan yana ƙara ma imani da Allah subhanahu wataala rabbana suna cewa ya Allah mahalicinmu ma khalaqata hada batilan subhanak Allah baka halicci sammai bakwai da kasai bakwai din nan ba saboda banna da ƙarya ba bana ka halicce su ne saboda gaskiya Allah ya ce ma khalaqnahuma illa bil haqqi ba malaci sammai bakwai da kasai bakwai ba sai saboda gaskiya walakin na aktarahun la ya alamu ne yawancin mutane ne ba sani ba faƙina azaban nar saboda haka Allah ka kare mana azabar wuta rabbana kuma suna ta cewa ya Allah mahalicinmu innaka man tudkhilin nara lalle Allah duk wanda ka sanya shi cikin wuta faƙad a zaitahu Allah ka kunyata shi ta tona mashi asiri ya wulaƙanta wanda ya zo duniya ya ƙare duniyan nan rayuwar shi ta duniya shekara ashirin ya yi a duniya ko da biyar ko talatin ko da biyar ko arba'in ko da biyar ko hamsin ko da biyar ko sattin ko da biyar ko saba'in ko nawa ko shekara ɗaya kai a duniya ka mutu bayan balagakka a ce baka samu damar ka bauta ma Allah subhanahu wataala amma ka samu damar kai komi kowace irin shegantaka ka samu damar yinta amma baka samu damar bauta ma Allah ba to kai asara ka tabi ka wulakanta kuma ka dace a maka haka saboda ka samu damar yin komi abubuwan da kake na rayuwa sun yi ibada daukan lokaci ibada ka ba ta da daukan lokaci in ka tsara ibadodinka gaba ɗaya za ka gaba su wuce awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ko awa biyu cikin awa ashirin da hudu in ka tsara ka ce ibadodi za ka yi gadan cikin rayuwarka to kullum ba ya wuce ibada awa biyu ba an baka dama ba awa 24 ka je ka nema abinci ka je ka yi sana'a ka je wurin aikinka ka yi bukatunka ka huta daga gajiyar da kai fama da ita a lokacin da kake aiki ko sana'a amma awa biyu ta ibada gaba da ba yana da ka jera ba kullum a in ka dauki dai ibadun da zaka yi da zikirin da zaka yi da tasbihin da zaka yi da karatun alkur'ani da zuwa makarantar da zaka yi duk ba ya wuce awa biyu hada sallar da zaka yi guda biyar amma sai ka ga abin ya gagari mutum Allah ya baka lokaci isasshe a walam nu'ammirkum Allah ya ce shin ba mun ba ku rayuwa ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wanda ya kamata a ce duk wanda zai daukan wa'azi ya dauki wa'azi cikin wannan rayuwar da Allah ya bashi wajakum an-nadhir kuma alama ta zo muku mai wa'azi ya zo muku mai gargadi ya zo muku mai tunatar da ku gaba da cewa akwai mutuwa akwai tsayuwa gaban Allah ya zo muku amma ba ku saurare shi kuka ce kuna da lokacin komi amma ba ku da lokacin wanda zai tunatar da ku girman Allah subhanahu wata'ala sadaka mu'minai suke cewa Allah duk wanda ka sanya shi cikin wuta to lalle ka kunyata shi ka wulakanta shi wa ma lil zalimin min ansar kuma zalimai ba su da waɗansu mataimaka da za su taimakon su su hiddo su daga azaban Allah ranar kiyama rabbana suna cewa ya Allah mahaliccinmu innana sami'na munadiyan yunadi lil iman lalle mu mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani da Allah da ya halicce ku fa amanna sai muka yi imani da shi rabbana ya Allah malicin mu faghfir lana Allah kai mana gafaran zunubana zunuban mu gaba daya wa kaffir anna sayyi'atina kuma ka karkare mu kananan zunuban mu wa tawaffana ma'al abrar kuma Allah ka karbi rayuwar mu tare da mutane masu da'a da biyayya a gare ka rabbana suka ci gaba da cewa ya Allah malicin mu wa atina ma wa'adtana Allah ka ba mu abin da kai mamu alkawari ala rusulika ta hanyar manzanninka da ka aiko mu wala tukhzina yawmal qiyama Allah kada ka wulakanta mu kada ka tona mana asiri ranar alkiyama innaka la tukhliful mi'ad lalle kai Allah subhanahu wataala baka saba alkawari waɗannan ayoyi an rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya farka daga bacci cikin dare yana karanta su sa'annan yayin ibada ba wai cikin sallah yake karanta su ba da zarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya farka kawai sai ya karanta waɗannan ayoyi inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa nan wurin ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa amma ayoyin da ke baya malam yace yukhbiru ta'ala Allah ta'ala yana ba da labari a cikin waɗannan ayoyi inna fi khalqi samawati wal ard lalle a cikin halittar samai bakwai da kasai bakwai waqtilafil layli wan nahar da sabanin dare da yini la ayatin li ulil albab lalle akwai alamomi ga mabuta hankali wa fi dhimni dhalika a cikin abinda wannan aya take bayani hafful ibadi akwai kwadaitar da bayi ala tafakkuri fiha akan yin tunani a cikin halittun Allah subhanahu wataala da ayyukan Allah gaba daya ma'ana kaman ayan tana kwadaitar da mu ne cewa mu yi tunani game da halittun Allah subhanahu wataala wattabasur da kuma la'akari da lura bi ayatiha da ayoyin da Allah subhanahu wataala ya bi a sararin duniya wa tadabburi khalqiha da kuma lura da halittarsu ka lura da halittarsu halittun da Allah subhanahu wataala yayi waɗanda kake iya gani to ya kamata ka lura da halittar da Allah ya musu ka ƙara imani da Allah kadiba ka gani gidanku akwai magajiyanka akwai kannanka amma kowa da irin halin shi kowa da irin ɗabi'an shi ba ku zama ɗaya ba kowa da irin ɗabi'ar shi kowa da irin halayyar shi kowa da irin abin da yake sha'awa wani za ka gana son karatun boko wani kasuwa yake so wani kuma zaman banza yake so ya zanna ya shashayi kawai a yi a yi ce kawai ba yi ba lakwal ɗin kuma ba mi ba kasuwa kuma ba ta yaye wani aiki duk wanda yana nuna maka girman Allah subhanahu wataala ta yadda uba ɗaya uwa ɗaya ta haihe ku amma kowa da irin halin shi ya kamata a ce duk halinku iri ɗaya ne in halinku ya zama iri ɗaya to harka ta lalace sai sa Allah subhanahu wataala dan ya nuna maku shi yayi sai ku daban-daban kowa da abin da yake so sai ga wata rana gidan ku an yi abinci kai ba ka san abincin gidan gaba ɗaya kowa na so kai ba ka so sai dai ka waje gara ma ka samu ga rogo ka jika ka ci kawai ra'ayi ne kawai ra'ayi riga kowa da irin tashi wannan duka yana nuna ni yana nuna ikon Allah subhanahu wataala wa abama qawluhu Allah ta'ala sai ya koyi maganar shi yace ayatin la ayatin ko walam yakun Allah bai ce ba alal matlabil fulani akan bukata irin tawana ba bana ayoyin Allah ya koye su sai masa nakira bai ce akwai kaza da kaza ya zalo abubuwa cewa na ayatin ma'ana akwai ɗumbin ayoyi wanda har ku tashi har ku koma wurin Allah subhanahu wataala ku kare rayuwarku ba za ku iya gano adadin ayoyin da Allah ya aje sama da ƙasa ba shi yasa Allah ya boye isharatan li kathratiha saboda ya nuna maku yawan ayoyin da ke cikin sararin duniya wa umumiya da kuma game wasu وذلك saboda لأن فيها a cikin waɗannan ayoyin ko a cikin halittar samai din da kasai min al-ayatil ajiba akwai alamomi waɗanda suke masu bada mamaki ma yubhiru an-nazirina abinda yake gigita masu kallo in sun kalla duk sai su gigice gaba ɗaya su rudi wa yuqni'ul mutafakkirina sa'annan ko masu nani akwai abin da yake gamsar da su ya sa su yarda da cewa lalle wannan aikin na Allah ne subhanahu wataala ba na kowa bane wa yajdibu sa'annan cikin sararin duniya dan akwai abin da yake jawo afidatas sadiqina zukatan mutane masu gaskiya waɗanda suke neman gaskiya waɗanda suke bincike game da gaskiya za su ƙara tabbatar da cewa lalle waɗannan halittu na Allah ne wa yunabbiul uqulan dayyira sa'annan kuma akwai abin da yake fadakar da hankula waɗanda suke masu haske ala jami'il matalibil ilahiyya abu sa gano dukkanin bukatu waɗanda Allah subhanahu wataala yake neman kowa da su fa amma tafsilu mashtamalat alayhi amma bayani dalla dalla na abinda ayoyi suke kumshe da shi wala yumkinu malan yace bayyana li makhluqin ga wani mahaluki komin ilimin shi komin zurfin tunanin shi an yahsurahu ya takaice shi mana ba za ka yi takaicewa ba idan kana bin littattafan tafsiri za ka ga suna tsumo maka bayanai wanda wannan ya sai ga wani ya kara yanda wani ya dade yana bayani sai ka ce wannan anya ko wanda ya bayani irin nashi kuma can sai ka samu wani ya wani yayi takarda biyu yana ta bayanin ayoyin Allah sai ka samu wani yayi takarda goma kuma ya ce ma bari a bari haka nan saboda kan hankali ba iyaka su kenan ba dole ne ya tsaya saboda mi ya bar wasu su ma su zo su yi su ma su zo ba kurewa har a tashi rayuwar duniya ba za a kure sanin hakikanin ayoyin Allah subhanahu wataala ba wa yuhita bi ba'dihi kuma ba yiwa ma mutun ya kewaye da sashi ba ma duka ba sashe ma ba kai kewayewa da sanin su fil jumla adun kula dai malam yace fa ma fiha abinda ke cikin sararin sama da ƙasa min al'azamati na girman da ke gare su kaga dai ƙasa ba san iyakar ta ba sam ballantana sama wannan wanda muke rayuwa akan ta ba mu san ina ne farkon ta ba ina ne karshen ta ba wale mu ce kilomita kaza ce faɗinta tsawonta kuma kaza ne ba mu sani ba duk inda za mu taya ba ta ba ne ƙarshen da yadda muka gani kenan wasu sa'ati sa'an nan kuma banda girma ga ta da faɗi faɗin da babu wanda ya san iya kashi sai Allah wanti ba mu sairi sa'an nan kuma ga wato tsaruwan tafiya a cikinta halittun da ke tafiya a cikinta da tsari suke tafiya rana tana tafiya da tsari washamsu tajri li mustaqarrin laha dalika taqdirul aziz alalim rana tana tafiya da kyakkyawan tsari haka shi ma wata yana tafiya cikin ta da kyakkyawan tsari haka taurari su ma suna tafiya a cikin ta da tsari wanda Allah ya tsara musu la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar kullu fi falakin yasbahun ba yadda za a yi a samu tangarda ko a samu matsala yawa ko rana ta ci karo da wata Allah ta'ala ya ce ba su gamuwa kowa da hanyar shi haka ma dare bai tsere mai yini haka ma yini bai tsere ma dare kowa lokacin shi na yi zai ba wani wanda zai rigen wani wal haraka da kuma motsawa na halittun da ke cikin su suma suna motsi ne da tsari yadullu ala azamati khaliqiha yana yin nuni akan girma Allah da ya halicce su wa azamati sultani kuma yana yin nuni akan girman ikon Allah subhanahu wataala da sarautan Allah wa shumuli qudrati da kuma tattaruwan kudran Allah subhanahu wataala a cikin sararin duniya wa ma fiha da abin da ke cikin su min al-ihkami wal itqani da kyautatawa da matukar yin su da kyau wa badi'is sun'i da kuma ƙayataccen aikin da Allah ta'ala ya masu badi'us samawati wal ard wala ta'ifil fi'l da kuma zurfin aikin da Allah ya aiki mai zurfi a cikin su komai sai da Allah ya tsara shi ta yanda har tashin duniya ba za a kure Allah subhanahu wataala ba ba za mu duk yadda muke shi ka duba ka gani wasu wurare an shekara ɗari. ana yin rami ana kwaso arzikin da Allah ya shi a cikin ƙasa amma yanzu ba a bari ba ana ta shiga ana ta yin ƙasa ɗin ba za a ƙure ba sai dai ku gaji ku bari amma ba za ku gushe ba kuna ciro arzikin da Allah subhanahu wataala ya je a cikin ƙasa saboda mi Allah ta'ala ya yi shi da kyawu kuma ya shi da zurfin abin nan zurfin aikin shi ya dullu ala hikmatillah bi yana yin nuni akan hikimar Allah subhanahu wataala wa wad'il ashiya mawadi'a da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya aje abubuwa a cikin wuraren su komi Allah ta'ala ya aje shi daidai wurin shi babu wani abu da Allah ya aje ba daidai ba wasati ilmihi kuma yana nuni akan fadin ilimin Allah subhanahu wataala wallahu wasi'un alim kuma fiya da abin da ke cikin su kuma min almanafi'i na abubuwan amfani lil khalqi gabayin Allah ya dullu ala sa'ati rahmatillah yana nuni akan fadin rahma Allah subhanahu wataala wa mummi fadlihi da kuma gamewa kyautan Allah wa shumuli birri da tattaruwan alherin Allah subhanahu wataala wa wujubi shukrihi da kuma wajabcin godiya Allah subhanahu wataala idan ba da abin da kake bukata akwai shi nan ba sai ka tai wani wuri ba ba sai ka tai sama ka samu yana nan yana nan sararin kasa komai Allah ya aje maka duk abin da kake bukata yana nan kasa wannan duba yana nuni akan girman Allah subhanahu wataala ba da kuma cewa rahama Allah bai fadi ce ba to tunda Allah ya mu haka me ya kamata me sai mu gode ma Allah subhanahu wataala saboda ba kowa ya mun ba wannan abun ba in ba shi ba wa kullu dalika dukkan wannan malamin yace yadullu ala ta'alluqil qalbi yana yin nuni akan ratayuwar zuciya bi khaliqiha da Allah mahalicinsu wa mubdiha da kuma Allah makajinsu wa bazlul judi fi mardati da kuma bada kokari a cikin neman yardan Allah subhanahu wataala mana wannan halitta mai girma da Allah ya masama da ƙasa duka Allah ya yi ne saboda ka samu damar ka bauta ma Allah ka samu damar ka sarkahi da Allah subhanahu wataala karatai da shi kaliku da Allah subhanahu wataala ka san ta'alluki ko yanda kake sarkawa da mutum duk motsi kana tunanin shi duk inda kai kana tunanin shi saboda yana da wani abu ko dai ilimi ke gare shi ko kuma sarauta ke gare ko makami ke gare shi ko kuma dukiya ke gare shi ko kuma kyau ke gare kamar mace da ka kama da santa dai inda kake kana tunaninta ko ba haka bane to so ake kai ma Allah ta'ala fiye da haka fiye da yadda kake mu duk waɗannan abubuwa me yasa saboda Allah ta'ala ya kawo ka dibi duniyar da ya kawo ka mai faɗi ba ta da matsaci ba ka matsewa ba ka cewa Allah ta'ala ya kai ka inda ke inda yake mace iska ba ya shiga duk inda kake iska na shiga iska ma har ya maka yawa ma to kenan me ya kamata kai ka bada kokarin ka wurin samun yardan Allah subhanahu wataala domin komawa za kai wurin Allah kenan ya kamata ka nemi yardan Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata abinda Allah subhanahu wataala ya yarda ka aikata wa Allah yushraka bihi siwahu kuma wannan duk yana tura mu cewa mu bauta ma Allah kada mu hada kowa da Allah mimman la yamliku li nafsihi kan mu hada Allah da wanda bai mallaka ga kanshi ba wala li ghairihi bai mallaka ga wani shi ba mithqala dharratin daidai da girman kwaye zarra fil ardi wala fis samai abin na cikin sama ko yana cikin kasa ba ya da shi duk wanda ba Allah ba to bai mallaki komi ba duk mulkin da ka gani duk mallakar da ka gani duk kayan da ke ga mutane na Allah ne duka yanzu makaranta walillahi mulku samawati wal ard Allah yana baka aro ne shi yasa kake tahiya ka bar shi kuma shi yasa ka zo duniya babu shi kaga ba naka bane daga baya ka same shi ba naka bane inda naka ne da shi za ka zawa yawa da kowa zai zo da manyan motocin shi da manyan gidaje ko da yake zuwa duniya dama ga manyan motocin shi ga dama suna nan yana zuwa nashi ne tun yana jariri ya kama harkoki sai ka dauki shekaru akalla sai ka wajen shekara ashirin sa'ad nan ka fara mallaka abubuwa to kaga sai nan ba naka bane Allah subhanahu wataala ne yake ara maka yi amfani da su saboda haka duk wanda ke duniyan nan gaba ɗaya bai mallaki komi ba mulki na Allah ne komi da komi da kwanmu da kwarkwatanmu duka nawa ne ne duka na Allah ne subhanahu wataala ba mu da komai a ciki amma Allah yana ba mu aran abubuwa ne saboda mi saboda mu yi amfani da su domin mu samu gidan aljanna in mun yi amfani da su yadda ya kamata za mu samu gidan aljanna in ba mu yi amfani da su yadda ya kamata ba to kuma Allah ya kiyaye wa khassa Allah ta'ala kuma Allah ta'ala sai ya kebance bil ayati ya kebance ayoyi ulil albabi da ma'abuta hankali yace lalle akwai alamomin da suke nuna ikon Allah ga suwa ga masu hankali wa huma alul uquli sune ma'abuta hankula me yasa li annahum humul muntafi'una biha sune waɗanda suke amfanuwa da ayoyin mai hankali wanda hankalin shi yake da amfani to shine wanda wato yake son Allah subhanahu wataala saboda Allah shi duniya amma Allah ya ce wa kayan min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alayha wa hum anha muridun ayoyi da yawa suna wuce mutane a sama ko a ƙasa sai ga mutane sun kauda kai daga barin su wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikuna yawancin mutane ba su ba da gaskiya da Allah shirka suke da Allah sauraka kenan waɗannan ayoyi da Allah ya aje sararin ƙasa me ya kamata kamata ya su kara maka imani da Allah to da haka idan kana da hankali to hankalinka ya amfane ka a wurin sanin girman Allah ta'ala a cikin halittar shi annaziruna ila biqulihim kuma su ne waɗanda suke nazari zuwa gare su da hankulansu la bi absari ba wai da idanunsu ba musamman ba mutanen da Allah ya ba su ilimin kimiyya da fasaha waɗannan mutane duk wanda Allah ya ba ilimin kimiyya da fasaha saboda yana ganin haza ina ganin zahiri karara fiye da wanda ba da wannan ilimin wallahi duk wanda Allah ya ba shi irin wannan ilimi bai bauta ma Allah ba yayi asara saboda yanda yake ganin alamomin kudura ta Allah ta'ala cikin gudanar da ilimin da Allah ya ba shi sauran mutanen da ba su da wannan ilimin ba su gani yadda mutum zai ga wato jijiyoyi da Allah subhanahu wata'ala ya shirya a cikin ɗan adam yanzu wani zai iya gaya ma duk jijiyoyin da ke cikin ɗan adam kuma ga yadda suke da manya da ƙanana da aikin da suke yi kaga duk wannan yana jan mutum ne ya gane cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta kamata yayi kowa imani da Allah saboda bi Allah ya bashi daman kwankwanci duk wata halitta ta dan adam da kwankwaman nan wannan kwankwamai wani zai fayyace ma duk aikin da take yi da murya magana da kake yi magana in ka yi magana za ka cikin magana ka akwai muryoyi da yawa kuma a lokaci dai za ka hiddo harfa da dama ba harafi dai kake hidda ba suna da yawa su na da yawa su na da yawa harafi nawa ka hiddo ba me ke sa su hito me ke sa su hito da yawa din shi dai ya sani mumin Allah ne ya ba da damar su hito da yawa amma menene hikimar da Allah ya aje wurin shi sai ya gaya maka mu mun yi imani da cewa duk abin da dan adam yayi Allah ne yake sashi amma shi yana iya gaya maka wani likita ya ce mani ya ce malam ka ga nan wurin ya ce nan wasu yan jijiyoyi ne yan ƙanana kamar zaruruwa suke kamar zari da yawa ya ce yadda kaga zaren molo ko goge ko gitar ana kada shi yana bada music kala-kala ya ce to haka su ma suke da zaran ka bude baki can akwai abin da yake kada su akwai abin da yake kada su yana dan kakkada su kamar yadda mai abin da mai gitar yake kadawa yana zaruruwa ne da yawa yake gitar ko yana kadawa abin nan sawun na tashi kuna jin kara to haka nan ma kana bude bakinka akwai wani abu da yake kada maka waɗannan jijiyoyin naka kawai sai ya ji magana na hitarwa haka lokacin da muryarka ta shaƙi ko da mura ko ba da mura ba wani abu ne yake samu waɗannan zaruruwa ɗin sai su ɗan shiga juna haka sai ka ji murya ta shaƙi ba ta hita shi yana gaya mana ne sai yake cewa layi malam in dai mu likitoci ban bauta ma Allah ba ya ce mun yi asara kadima ka ga yadda Allah subhanahu wataala da mutanen da fa da can mutanen da in hauren ka yake kawai haka ne za a yi kamar mota bige shi ba yadda za ka yi idan ba kawai sai dai ka yi haƙuri bayan bige ka shi kenan ka yi haƙuri kanka ya haka a hankali a hankali tun da da haure ne aka yadda ma ba wani abu aka yadda ma ba hankali za ka sacewa kamar ciwo akwai kuma 'yan maganin nika na gargajiya da za a baka su ɗan kashe maka zafin bugun da aka ma to yanzu Allah ya kawo Allah ya kawo sauki sai a zo a bige a cire ma a sa da ƙarfi a hidda ba kashi akwai allurar da za ma shi kenan sai ta kashe zahin wani sai dai daga baya idan aka ma na allurar gaba ɗaya fuska sai ka ji kamar ba taka ba kana haka duk ba kashi ka ta tsamu kanka gaba kashi sai bayan awoyi ka kare ka ji wani irin tsahi kaga an ci gaba mutanen da kawai ilimi ne su nasu irin na kimiyya su ma kimiyya su ce kimiyya ce wata ta zo ta ture wata duka ikon Allah ne gaba daya to saboda haka wanda Allah ya ba irin wannan ilimi na zamani to shi ya kamata a ce yana gaba gaba wurin mi wurin ba da gaskiya ga Allah da bauta ma Allah subhanahu wataala musamman bayan shi musulmi ne ne kamata a same shi yana wasa ba saboda ya ga yadda Allah ya tsara halitta yadda Allah ya tsatsara ma dan adam jikin shi shi ya kamata ce ya kowa imani da Allah subhanahu wata'ala domin da yadda malami zai bayani shi sama-sama ne yake bayani shi kuma haza ya gani sai da ya ciccire jikin ya ga abu shi kuma malami bai sani ba Allah da ya ba shi labari kuma ya yarda da haka thumma wasafa ulil albab sannan Allah ta'ala ya kamanta masu hankali bi annahum cewa lalle su yadhkuruna Allah suna ambatan Allah subhanahu wataala fi jami'i ahwalihim a cikin dukkanin halayensu gaba daya qiyaman a halin tsayuwarsu suna ambatan Allah suna zikirin Allah subhanahu wataala wa qu'udan kuma suna zaune ma suna zikirin Allah subhanahu wataala wa ala junubihim sannan kuma suna zikirin Allah ta'ala bisa sasannin su wa da yashmalu malam yace wannan ya shahi jami'a anwa'i dhikri dukkan nau'uka na zikiri bil da magana ne wal qalbi da zuciya zikirin Allah da zaka yi da baki da wanda zaka yi da zuciyarka duk ya shafe shi wa yadkhulu bi dhalika as-salatu qa'iman kuma yana shiga a cikin wannan yin sallah a tsaye domin kana sallah a tsaye zaka ambaci Allah ko zaka ambaci Allah kana tsaye ka ce Allahu akbar kai da al-istiftah ka karanta fatiha ka karanta sura sannan ka ce mi sami Allahu liman amina duka na tsaye kake yin shaiko rabbana wa lakal hamdu duka na tsaye kaga wannan ya shafi mi yadhkuruna Allah qiyaman suna ambatan Allah suna sallah a tsaye wa in lam yastati idan mutum baya iya sallah daga tsaye fa qa'idan to sai sallah daga sanne fattaqullaha mastata'tum wajibi ne ka yi sallah a tsaye da wanda yake yi sallah a tsaye bai yi ta a tsaye ba to baya da sallah inda ta farilla ce saboda haka sai ka yi kokari ka yi daga tsaye daga tsayen ma an ba ka iyawa sai ka jingina ga ginshikin masallaci ko ga katangan masallaci ka dan raba haka saboda raunin jiki haka ake so ka yi kokari in ya gagara to shikenan sai ka yi zaune ko ka yi zanna ga kasa ko ka kawo kujera ka zanna wa in lam yastati in mutum baya iya sallah daga zaune fa ala jamb to sai akan gefen jikin shi mana kwance kenan ko to bayan Allah na kware masu hankali Allah ta'ala ce suna ambatan Allah saboda haka haka ake son musulmi ya zamanto mai yawan zikirin Allah babban zikirin Allah shine alqur'ani e kokari ka haddace wani abu na alqur'ani mai girma izihi ɗaya ko izihi biyu ta yadda duk lokaci za ka zannawa ka yi tilawan abinka ko kana tafiya kana karatunka kakka yarda a baro ka baya game da karatun alkur'ani mai girma sai malam iya kai baka iya ba kakka yarda malam dama ya hika amma kai ma kai kokari a ce ko malam baya nan kai ma kana iya bude alkur'ani ka karanta kakka yarda a barka baya domin musulmi shine mabucin alkur'ani inda musulmi yake to mabucin karatun alkur'ani ne mai girma kuma ka bar ganganci baka iya baka zangi ko Qur'ani kai tabanna ba haka nan inda aka koya ma ka zangi karanta nan ya ishe ka inda baka kai ba kakka karanta to da banna za kai ka tsaya daidai inda ka iya ka karanta kuma ka ci gaba da koyo da inda aka karo ma sai ka kara da inda aka karo ma haka sabki alkur'ani gaba daya mutane na ganganci in ka zanna kusan wani zai ka je na tabanna wai shi dole sai ya sabke qur'ani da banna zaka sabke qur'ani to Allah ba ya san irin wannan karatu karatun da aka koya ma baka iya ba shine in ka zo kana yi da banna zaka samu lada wurin Allah saboda an koya maka shi amma wanda ba koya ma ba kace ta da baki kamar yaya dan me baka dauki littafin science ko ko ko physics ka karanta ba ai shi ma ba koya ma ka dauka karanta mana sai alkur'ani za ka wannan gangancin bai kamata ba ƙur'ani littafi ne da ku diba ku gani ba saboda girman shi ba Allah ya turo mala'ika jibril wurin manzo Allah ya koya mai shi aka saukar da shi da larabci manzo Allah zai zo ya koya masa habbai shi ba laraba bane in ya karanta masa shikenan duk za su larabcin su ya irin harshen su ne amma sai ya koya masa shi yana masu bismillahir rahmanir rahim suna maimaitawa ana karanta masa aya suna har su iya da wani magana ce ta daban da ba a bukatar sai an koya masa ita amma qur'ani shi sai an koyar da shi Allah ya ce warattilil qur'ana tartila ka karanta alqur'ani da kyau ba da banna ke karanta shi ba Allah ya samu dace wa annahum cewa lalle su yatafakkaruna suna ta tunani bi khalqis samawati wal ard a cikin halittar samai bakwai da kasai bakwai ai liyastadillu biha domin tunanin da suke yi suna yi ne saboda su kafa dalili da waɗannan halittun na samai bakwai da kasai bakwai alal maqsudi minha akan abin da ake nufi daga halittar samai da kasai din me yasa Allah ya sama da ƙasa saboda abota mashi wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin ba malici sama da ƙasa ba da abin da ke tsakaninsu don wasa ba lau a radana an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin da mun ga dama mu rike su saboda wasa sai mu rike su lalle mu masu iyawa ne Allah ce bal naqdifu bil haqqi ala al batil fa yadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun Allah ya ce muna kefa gaskiya ta zo ta rugurguza ƙarya ma'ana muna saukar da wahayi ne saboda tabbatar da bauta wa Allah subhanahu wataala da haka sammai da kasai mun yi su ne saboda a kadaita Allah da ibada wadalla hada wannan yayi nuni ala anna tafakkura akan cewa yin tunani ibadatun ibada ce min sifati awliya illahi al-arifina kuma yana daga cikin siffofin waliyan Allah masana waliyan Allah ba jahilai bane waliyan Allah masu ilimi ne fa idza tafakkaru fiya idan suka yi tunani a cikin sammai da kasai araku za su gano anna Allah lam yakhluqaha abathan cewa Allah bai yi sama da kasa ba saboda wargi ba wa yaquluna sai su zangi cewa rabbana ya Allah balicinmu la khalaqata hada batilan subhanak Allah ba ka halicci wannan halitta taka ba saboda banna ba sarkinka ya tabbata an kulli ma la yaliqu bi jalalika daga dukkanin abin da bai dace da girman ka ba ya Allah ka tsarkaka daga duk abin da bai dace da girman ka ba ba girman ka bane ko mutum ba ana ce mai ba girman ka bane bal khalaqataha bil haqqi Allah ya halicce su da gaskiya ne walil haqqi kuma dan ai gaskiya Allah ya halicce su kuma mushtamilatan alal haqq suna dauke da gaskiya wa qina azaban nar to Allah ka tsare mana azaban wuta bi an ta'simana min as-sayyi'at kare ka daga azaban wuta shine a baka kariya daga aikata sunubai ba wai addu'a kare za kai ba kai ma sai kai hubasa sai ka tashi sai kai kokari na kaurace ma abinda Allah ya ce a kaurace ma wa tuwaffiqana kuma ka datar da mu ya Allah lil amali salihati ga ayyuka na kwarai aiki ne fa sosai aiki kuma ja ba wai babban aiki ba dan kadan ba za ka dan ka samu aljanna dan ka tsira daga wuta sai ka rabu da sabon Allah kuma sai ka aikata kyawawan ayyuka linanala bidhalika an-najata minan nar domin mu samu tsira da haka daga wutar jahannama wa yatadammanu dhalika su'al al-janna wannan yana kunshe da roƙon aljanna in ka ce Allah ka kare mu mu wuta me kake nufi kenan kana cewa to Allah ya ba mu aljanna li'annahum saboda su idza waqahumullahu azaban nar in Allah ta'ala ya kare masu azabar wuta hasalat lahum aljannatu to aljanna za ta samu gare su duk wanda bai shiga wuta ba ina za ya shiga walakin sai dai lamma qama al-khawf bi qulubihim yayin da tsoro ya tsaye ga zukatansu ya kama zukatansu da'awu Allah sai suka roki Allah bi ahammil umuri indahum da mafi mahimmancin al'amura a wurin su shine ni Allah ya kare masa azaba wuta saboda mi anan wurin sun sa tsananin tsoron Allah subhanahu wataala wa haka ake so ka kama da tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce waliman khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron matsayin Allah mahaliccin shi Allah zai bashi aljanna guda biyu amma man khafa maqama rabbi wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa Allah ka ba mu aljanna ka kare mu mu ta jahannama rabbana suka ci gaba da cewa ya Allah mahaliccin mu innaka man tudkhilin nara lalle kai Allah wanda ka shigar da shi cikin wuta faqad akhzaytahu Allah ka wulakanta shi li husulihi ainihin sulihi saboda kaiwa da ya ala sakti min Allah akan sabon hushi daga Allah subhanahu wataala min mala'ikati da kuma mala'ikun Allah su ma suna fushi da shi wa awliyaihi da kuma waliyan Allah wa wuqu'il fadihati da kuma faruwan tunan asiri allati wadda la najata minha babu tsira da kubuta daga gareta wala munqidha minha kuma babu abin da yake tsamo mutum daga wato fadawa cikin wannan kunyata da tunan asiri da mutum ya fada a ciki wala ya za kala don haka Allah ta'ala ya ce wa mali zalimina min ansar azzalimai ba su da mataimaka da za su taimakon su yunqidunahum su tsamo su min azabihi daga azaban Allah subhanahu wataala babu wani mataimaki ranar lahira wanda zai taimake ka ya tsamo ka daga azaban Allah babu shi وما للظالمين من أنصار الظالمين سواء يا ظالمين مشركي babban zalunci shine shirka da Allah subhanahu wataala duk zalunci bai da kyau ko mun kankanta shi bai da kyau zalunci haramun ne bai da kyau inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu zalunci ko yake bai da kyau ko na dala ne bai da kyau jin mai yin shi to Allah ya kiyaye inda bai tuba ba to sai dai abin da Allah ya kuma zalunci duk wanda yake yin shi ba da kowane ne da talaka da mai mulki duk wanda yake zalunci mai mulki na zalunta talakawa kai ma talaka a gidanka kana zalunta iyalinka ko kana zalunta makwabcinka ko kana zalunta iyayenka suna da rai ko ba su da rai ko kana zalunta danginka na bangaren uwa ko na uba duk wannan zalunci ne duk ba ya da kyau duk taruwa za mu yi mu bari sai Allah subhanahu wataala ya kawo mana daddaɗin rayuwa wa fihi dalalatu a cikin wannan akwai dalili da yake nuni ala annahum dakhaluwa bi zulmihim cewa lalle su sun shiga wuta ne saboda zaluncin da suke yasa Allah ta'ala zaka yana cewa wa ma zalamnahu walakin zalamu anfusahum sun zalunci kansu ne ba mu muka zalunce su ba rabbana suka ci gaba da cewa ya Allah mahaliccinmu innana sami'na munadiyan lalle mu mun ji wani mai kira yunadi lil iman yana kira zuwa ga imani wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammad sallallahu alaihi ma'ana mun ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kiran mu zuwa ga imani ayyada nasa ilai yana ta kiran mutane zuwa ga imani da Allah wa yuraghibuhum fihi kuma yana kwadaitar da su a cikin imani da Allah fi usuli a cikin asalin imani wa furu'i da kuma lassan imani tushen imani shine imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littattafan Allah imani da annabawan Allah imani da ranar lahira imani da kaddaran Allah subhanahu wataala su ake ce mai shika-shikan imani guda shidda manzala yana ta kwadaitar da mutane cewa ku imani da Allah a matsayin Allah wanda ya halice ku wanda ya samar da ku wanda ya kawo ku duniya wanda yake daukar ɗawainiyan ku ku ba da gaskiya da shi shi kadai bai da abokin tarayya ku ba da gaskiya da mala'ikunsa waɗanda Allah ya yi su ne saboda su yi mashi aiki ba dan yana da bukatar su ba ya yi su ne kawai saboda su yi aiki kamar yadda mu ma yi mu dan mu yi ne dan mu yi aiki ku yi imani da su ku yi imani da littattafan da Allah ya saukar da su ga annabawa ku yi imani da annabawan waɗanda Allah ya saukar masa da littattafai sannan ku yi imani da cewa bayan mutuwa akwai tashi a tsaye garban Allah subhanahu wataala sannan kuma ku yi imani cewa da abin da yake faruwa mai daɗi mara daɗi to daga Allah ne waɗannan su ake cewa usulul iman rassan imani kuma su ne sallah zakka azumi hajji ziyara sadar da zumunci kyautata ma iyaye kyautata ma iyali sadaka waɗannan dukkan su ana ce musu rassa ne na imani imani yana bukatar su kamar yadda su ma suna bukatar mi imani din mai imani yana bukatar yi sallah imanin shi ba zai inganta ba sai ya yi sallah sai ya yi zakka sai ya yazi sai ya yaji sai ya yi sadaka sai ya yi karatun alkurani sai ya yi zikirin Allah subhanahu wataala sai ya girmama na gaba sai ya kyautata ma makwabci sai ya tausaya ma na ƙasa sai ya yi adalci tsakanin iyalin shi sai ya yi adalci tsakanin 'ya'yan shi sai ya kyautata ma mahaifan da suka kawo ya duniya to kuma duk waɗannan ayyuka an kai su babu imani kuma Allah ba zai karbi su saboda haka imani yana buƙatar ayyuka masu kyawu kamar yadda su ma ayyuka masu kyawu suna buƙatar mi suna buƙatar imani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai yana faraitar da mutane a cikin waɗannan al'amura gaba daya fa amanna ai ajabnahu sai muka karba mashi mubadaratan da gaugawa wa sarana ilai kuma muka yi gaugawa zuwa gare shi wafi hada mala ya ce a cikin wannan ikhbarun minhum akwai ba da labari da gare su bi minnatin lahi alaihim game da baiwar da Allah ya musu wa tabajjuhum bi ni'matihi da kuma fitowa da bayanin ni'mar da Allah subhanahu wata'ala ya musu wa tawassulin ilayhi bidhalika da kuma kamun kawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da imanin su muna ganewa ko ana tawassuli shine kamun kafa maula wurin Allah shine tawassuli maula yawa kace Allah a bani saboda kaza an yaghfira dhunubahum cewa Allah ya masa gafarar zunubansu gaba daya wa yukaffira sayyi'atihim kuma Allah ta'ala ya karkare musu zunubansu baki daya me yasa ne annal hasanati saboda kyawawan ayyuka yuzhibna sayiat suna tafiyar da mugaye wallazi manna alaihim bil iman wanda ya masu kyauta da imani sai ya munna alaihim bil imani tam kuma zai masu kyauta da cikakken imani imani wato kala kala ne akwai cikakke akwai ragagge kuma da abin da yake sa imani ya cika ko ya rage duk daga kokarin mutum ne imanin ka yana cika saboda kokarin ka cikin ibada yana ragewa saboda raggancin ka cikin ibada wa tawaffana ma ala barar imani kuma hawa hawa ne daraja daraja ne saboda mai kokari ba da shi da mara kokari muna ganewa wanda zai zo da an kira sallah ya zo masallaci ya nafila ya zanne yana jira ba ɗaya yake ba da wanda sai da aka tada ya zo sa'an nan kuma wanda tun da aka kira ya zo masallaci kuma aka kare sallah sai ya tasbihi sa'an nan ya tashi ya nafila allo in sallah mai nafila ce bayan ta sa'an nan ya tashi ya tafi da wanda da an sallame zai hita ita kaga ba dai suke ba wanda yana da abin sadaka bai bada ba ba dai yake da wanda ya bada ba yana da amma diran nan bai sadaka ba shi kuma wani ran nan yayi to za ka samu wani duk ayyuka na alheri kullum sai ya yi su gaba ɗaya kaga wannan ya fi kowa imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce waye je ganin mara laya abubakar ya ce ana waye sadaka ana duk abinda manzo Allah ya tambaya na riji sai abubakar ya ce ni ne manzo Allah ya ce waɗannan al'amura in dai suka taru cikin mutum to sai Allah ya sanya shi gidan aljanna to za ka samu wani in yi sallah asuba ba ya koma gida sai ya je asibiti kuma asibitin ma ya shiga sai ya shiga kowane ɗaki yana gaida mutane kullum to ka haɗa shi da wanda sai yin wani ba ya lafiya ji kuma tsakanin shi kawai ya ga marar lafiyan wani ya jiki to Allah ba da lafiya ta yi ta shi ko makwauta ba ya gaida ya jiki jama'a na kwanan ku jama'a ya jiki ba ruwan wanda ya zo gani kawai wani ya jiki to Allah ba da lafiya Allah ya sa ka fara Allah ta shika baɗinka shi kenan ya ta ta shi kuma wani yana can duk bai san mutane ba ba ma wanda ya sani gaba da cikin likita ya shiga wannan ya hito ya shiga wannan ya hito ya shiga wannan ya hito duk ko ina wani ma zai rike alheri ma ya shiga da shi in ya shiga ya gama akwai waɗanda suke da tsananin ruwa da bukata sai ya taimaka musu ta inda ya shiga yana diba ya gama tsananin bukata sai ya taimaka musu to kaga wannan ka hada shi da wanda bai ba kuma da safe bayan ya dawo ya yi kari kuma sai ya bi ta morgue ya gama akwai jana'iza a yi sallah da ita a mai sallah tare da ita sannan kuma ya raka ta duk ya ji komi ya shi sai ya rake ta ya nemi kuma masu gawan ya masu ta'aziyya can ko ya nemi wa ina suke cikin gari sai ya je wurin ya masu ta'aziyya akwai masu wannan kokarin sun zama ne da wanda ba su wannan ayyuka ne na imani wani kuma duk sati duk waɗannan ayyuka kuma duk sati sai ya gama dangin shi da ziyara in dai suna kusa to duk sai ya je wurin su suna zama ɗaya ba za su taba zama ɗaya ba to haka waɗannan ayyuka din su ne suke sa darajar imanin mutum tana karuwa sa'annan ko mutum ya zo ya sa karatun alkur'ani gaba ya ta zubawa sa'annan kuma in akwai karatun rana ko akwai karatun yamma ko na dare sai ya je makaranta ya ɗauko karatu sa'annan kuma ya bi dare aikin kenan ko kaga wannan yafi kowa imani da Allah Allah ya samu dace to da ka imani akwai cikakke akwai kuma wanda bai cika ba wa tawaffana ma al-abrar suna cewa Allah ka karbi rayuwar mu tare da masu da'a wannan addu'a da suka yi mana yace ya tadammanu hadha du'a wannan addu'a tana kumshi ne da at-tawfiqa wato datarwa li fi'l al-khairi da aikin alkhairi wannan addu'a da suka yi suka ce wa tawaffana ma al-abrar yana kumshe da maganan Allah ya datar da su ga aikin alkhairi ba wai kawai kai addu'a ba ba ruwanka kai ka ji Allah ka samu cika da imani kawai ba wani kokari da kake yi to dole sai kai kokari wa tarki sharri da kuma barin sharri alladhi bihi yakunu al-abdu min al-abrar wanda barin sharri da shine bawa yake kasancewa daga cikin bayan Allah na kwarai amma kana zanne kana ta zagin mutane kana ta cin mutane cin mutuncin mutane kuma kana cewa Allah ya Allah ya samu shiga da imani kaga izgili kake kamata ka tuba tuba ake yi a rabu da ayyukan asha da Allah ba su wal istimrar alai da kuma dagewa kan shi was sabati ila al mamat da kuma tabbata har zuwa mutuwa duk wannan ya shafi wannan addu'a da suka yi Allah ta'ala ya shigar da mu ciki kuma Allah ya kashe mu muna masu imani kuma ya tara mu tare da mutanen ƙwarai ranar alkiyama wallahu ta'ala alam ya kira sallah mu ci gaba walamma zakaru tawfiq Allah iyyahum lil iman wa tawassulahum bi ila tamamin ni'ma saluhu thawaba ala dhalika walamma zakaru lokacin da suka faɗi tawfiq Allah datarwan Allah ta'ala iyahum a gare su lil iman zuwa ga imani da Allah subhanahu wataala mana abun ba naka bane ba kokarin ka bane taimakon Allah Allah yi ka mutunan kirki ba iyawarka bace ba dabarar ka bace ba azancin ka ba shirya ce Allah ne wanda yake shiryar da wanda ya ga dama wa tawassulahum bi kuma suka faɗi kamun kafarsu da imani ila tamamin ni'ma ya zuwa samun cikakken ni'ma lokacin da suka yi haka saluhu sai suka roki Allah as-sawaba lada ala zalika akan haka suka ce Allah ya ba su lada akan imanin su da Allah da kuma kyawawan ayyukan su wa an yunjiza lahu kuma suka roki Allah subhanahu wataala ya cika masu ma wa'adahum bihi abinda Allah ya masa alkawari da shi ala alsinati rusulihi abusa harsunan manzannin shi minan nasu na taimako da cin nasara wadda wuri fi duniya da kuma samun ɗaukaka a rayuwar duniya omin alfawzi birilwanillah da kuma samun rabo da ainihi yardan Allah subhanahu wa ta'ala wa jannatihi da aljannashi fil akhirati ranar lahira Allah ta'ala ya yi wa masu imani alkawari cewa lalle zai ba su ɗaukaka zai ba su taimako إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد Allah ya ce wallahi lalle mu za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani a nan duniya da kuma ranar da shaidu za su yi tsaye gaban Allah sauraka Allah ta'ala ya alkawari cewa duk mai imani Allah zai ba ya taimako kuma Allah zai ba shi ɗaukaka akan wanda baya da imani da kuma Allah ya alkawarin cewa duk mai imani Allah zai ba shi rabauta da yardan Allah wa ridwanun min Allah akbar ga yarda daga Allah subhanahu wataala wadda ta fi komi girma a ce Allah ya yarda da kai an gama wa innahu ta'ala la yukhlifu al-mi'ada lalle shi Allah baya ta da magana bai saba alkawari in Allah ya alkawari to sai ya cika Allah ya mu masu imani alkawari cewa zai ba su gidan aljanna to zai ba su Allah bai tadawa fa ajaba Allah du'ahum sai Allah ta'ala ya karba addu'a su wa qabila tadarruhum kuma Allah ya karbi kankan da kansu da suka yi zuwa ga Allah subhanahu wataala bal ya za qala da haka Allah subhanahu wataala ji fastajaba lahum rabbuhum sai Allah malicin sa ya karba musu cewa anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ku sani cewa lalle ni ba na tozartar da aikin mai aiki a cikin ku namiji ne ko mace ba'dukum min ba'd sashen ku daga sashe yake ma'ana ku da abu ɗaya ne wallazina hajaru to waɗanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka hidda su daga gidajensu wa udu fi sabili aka cutar da su a cikin hanya ta wa qatalu suka yi fada da kafirai wa qutilu aka kashe su Allah ya ce law kaffaranna anhum sayyi'atihim lalle sai na yafe masa zunubansu wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya ce kuma lalle sai na shigar da su aljanna wadda koramu ke gudana karkashinta thawaban min indillah zan ba su lada ko kuma wannan lada ce daga wurin Allah subhanahu wataala wallahu indahu husnut thawab Allah ta'ala a wurin shi ne kyakkyawan lada take kyakkyawan tukunki sai Allah Allah ya baka aljanna wanda tafi karhin aikin ka Allah ya saka mana da kyakkyawan sakamako Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani Allah kawo mana ƙarshen dukkanin wahala gaba ɗaya ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka ba mu damuna mai albarka marasa lafiyar mu suna nan ko suna gida ko suna likita suna ji Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka ba mu kyakkyawan guzurin da za mu tarbe su ya Allah ka haɗa mu da mu da su gaba da gida aljanna ya Allah Allah muna roƙonka gaba ka san mu lafiya ka ba ta kwanciya hankali ka ba ta aminci ka kubutar da ita daga dukkan sharrin da ake kulla mata ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka tsare mana rayuwar su ya Allah Allah ka kare su ya Allah daga hararar yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka zubo mana arzikin ka ya Allah Allah ka buda mana koyon samun arzikin ka ya Allah ka yabe mana zunuban mu ya Allah Allah ka kara mu musulunci girma da daukaka ya Allah Allah ka kara mu musulmi haɗin kai ya Allah Allah ka kara mana son junan mu ya Allah da talallaban junan mu da kama junan mu ya Allah Allah ka raba mu da kita da ke ya tsakaninmu ya Allah da abin da zai raba mu kai ya Allah ka raba mu da shi ya Allah da abin da zai hada kanmu ya Allah ka kawo mana shi ya Allah Allah ka kore mana shaidanun mutane da aljannu waɗanda suke kokarin raba kanmu ya Allah Allah ka hade kanmu ya Allah Allah dukkan musulmi ne mu'mini ya Allah to Allah ka bar mu haka ya Allah Allah ka samu rungumi juna mu so junan mu ya Allah Allah ka hada kanmu ya Allah ka hada kanmu ya Allah Allah ka sanya mana kishin addinin mu da kasan mu da al'umman mu ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين